الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأدارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul mutaffifin wannan shine darasi na uku da zamu a cikin wannan sura insha Allah Allah ya sanya albarka da amfani a cikin abin da muka gani da kuma abin da zamu gani na karatu a nan gaba a wannan dare na ko kuma a wuni na goma daga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijiriya insha Allahu a darasin da ya gabata ko kuma daruskan da suka gabata a kan wannan tafsiri na wannan sura darasi na farko mun ga hukuncin taffifi rage ma'auni da kuma kasancewa shi haramun ne an yi hanya a kan shi da kuma tsayuwa gaban Allah maɗaukin sarki sannan kuma zo a jiya mun ga makomar fajiran bayi kafirai da mushrikai da fasikai mun ga makomarsu Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana makomarsu da inda ake rubuta ayyukansu kuma Allah Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa inuwa ta tabbata ga waɗanda ke ƙaryatawa da ranar sakamako ranar alkiyama kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana masu ƙaryata da ranar sakamako ne Allah ya bayyana mana sifofinsu na ayyukansu ƙaryata ƙaryata ayoyin Allah maɗaukin sarki da kuma yawan zunubai da suke da wanda ya yi tsaharwa a zuciyarsu kuma ya Allah bayyana mana hukuma su shine ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba sannan kuma hannu za su shiga wutar jahannama wannan shine abin da muka gani a takaice a darasin da ya riga ya gabata yau kuma za mu tashi akan makomar bayu na na kwarai su ne kubutattun bayu al'abra za mu zama ko masu da abin da Allah maɗaukin sarki ya tare da musu na ni'ima da baikon lada da kuma yanda mushrikai suka kasance suna yin izgili da mummunai a nan doron duniya sai Allah ya sakauta mu sakauta mu mummunai su ma suke musu dariya da azaba da ake musu a cikin wuta wanda ana nuna musu ana bujirto musu suna aljanna mummunai amma suna ganin kafir yadda suke balbalin wahala da azaba insha Allah kenan malai yana iya karanto mana ayoyi wanda suka shafi sifofi na kubutattun bayi da kuma makomarsu da ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya ba su har zuwa ainihin shirar bihar muƙarrabin insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرخوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون شكرا جزاكم الله خيرا الله مدعوكين سركي كتوا كلا حقا تبر gaskiya al'amari inna kitaban abrari lallai littafin kuɓutattun bayi bayu na gari na ƙwarai lafi ilmiyin yana cikin saman sama kalma ta al'ilmiyin siga ce ta mubalaga mushtaqqa min al-ulu siga ce ta kaiwa makura wajen ɗaukaka malamai suka cewa al'ilmiyin shine a cikin aljanna a saman sama ta bakwai a sama da sama ta bakwai a cikin aljanna wasu malamai suka ce ilmiyin a kusa dab da al'arshi a nan ake rubuta ayyukan bayi na gari na kwarai a nan ake rubuta sakamakon aikin bayi na gari na kwarai kenan kalma ta ilmiyin wasu malamai suka ce ana nufin da ita wani guri ne a cikin aljanna wasu suka ce la a saman bakwai wasu kuma malamai suka ce la inna ma قرن العرش تحت العرش عند ساقي العرش ديدي قرن يعني كوا هو العرش أقصد العرش أنا أكي لتاكم da ake rubuta ayyuka na bayi na gari na farai kenan koma ya zai kasance dai almihin maɗaukakin guri ne to gurin da ake rubuta ayyuka na bayi na gari maɗaukaki ne kaga muqabil ɗan ayyuka na fajiran bayi su kuma mafi kaskancin guri a ƙasa da ƙasa ta bakwai wanda kawai da muka gani a jiya shi ne na Allah barkin sarki ce kalla tabbas hakikanin gaskiya inda kitabal abrari tabbas littafin kubutattun bayi nagari na kwarai albawa al-abrar jam'i na albaru bawa wanda yake kubutacce albaru bawa ne ne wa Allah biyayya wanda biyayya nan da yake wa Allah har ta sanya shi zanto kubutacce ne daga azaba ba shi ba shi wuta ya tsira ya shiga an aljanna shi shine al-abrar jami'us al-abrar wanda zamu ga ana sanya wannan sunan kaga ana ana iya sai ana sanya ya mace wannan sunan a ce mata abrar galiban mata ake sanya wannan sunan kaga yana daga cikin sunaye kyakkyawa wanda za a iya sawa kana iya sawa iyar kashi da makamantan haka kalla tabbas inna kitabal abrari lalle littafin kubutattun bayi ya fi illiyin tabbas yana cikin guri wanda yake maɗaukaki nan kaga Allah maɗaukin sarki ya bambanta tsakanin musulmi da kafir afanaj'al muslimina kal mujrimin ba dai bane kaga su suna ƙasa shi kuma suna sama bayi na gari na kullu wannan kenan shine sai Allah madaukakin sarki ya zo da istifami litafkhim wal ta'zim yace wa ma adraka ma ilmi me ya sanar da kai menene wannan ilmi yun din nan gurin nan madaukaki in ka lura illiyin wancan ya zo ne da jarra fi ta shige shi saboda mulhaq ne da me yake suna jam'i na muzakkar salim sai ya zamto yana da kasra da yawo a nan gurin kuma sai ya zo marfu'u sai aka sanya mishi ya aka mishi rufa da wawo wa ma adraka ma illiyo me ya sanar da kai menene wannan gurin illiyo wannan yake wata illiyin illiyun mai ƙarfa mushtaqqun ne an ciro shi ne daga kalma ta ululu ɗaukaka sama wanda siga ce malamai suka ce siga ce ta mubalaga ta ulu in ana so a ce maka sama to ana so a yi maka a ce maka saman saman da bayyana iyaka a kai maka makura wajen cewa sama sai a ce maka rayuwa wa haka malaman tafsir suka bayyana wannan siga ce ta mubalaga ta ruwa ana nufin da shi guri maɗaukaki wa ba wa ma adara kama in biyu me ya sanar da kai me wannan ta biyu ka san darajar shi ka san ɓangaren shi da wanda istifani ne nan da yake suna tafsiri da ta'awili sai Allah maɗauki suke ce kitabun marfu wannan iliyun littafi ne marfu an rubuta ayyuka na bayi na gari a cikin shi kitabun marfu littafi ne wanda an rubuta ayyuka na bayi na gari ai kitabun maktubun fihi a'malul ibadi al-abrar littafi ne wanda an riga an rubuta ayyuka na bayi na gari na kwarai marhum an rubuta shi an zana ta yadda ba a gogewa in ka ga an goge ya zai a kara musu daraja gogewa ta kara musu daraja da matsayi amma a goge aikin da suka na kwarai a wasu malamai suka ce marhumun mafruhun minhu an riga an rubuta yan aljanna ne an kare ba za su kukuta wajen lissafi za a yi musu isaban ya tsira an riga an lare an rubuta su kwantar da hankalinsu shi yasa mumuni tun a doron duniya yake samun bishara amma bisharar da zai samu baya guguwa da ita dan da akwai mutumin da inda zai ji bisharar da wasu mummunai suke ji a zuciyarsu na kwanciya hankali da nutsuwa da jin hankalinsu a kwance sun zaɓi nutsuwa da yawan abin da aka gani na bishara na mawarki wanda yake musu bishara da gidan aljanna da ganin manzana kan da akwai mutum wanda in fajirin bawa ne sai ya rute ya bar aiki to su kuma wannan bishara mummune na garin wani wannan bishara in suka ganta ƙara zage dambe suke akan ayyuka na garin kawai shi ne Allah maɗauki sarki ce kitabun littafi ne wanda aka rubuta ayyukansu marhumin an riga an rubuta ayyukansu nagar na kwarai an kare ba a canzawa wa ba an zana an tabbatar ya shahadu wurin muqarrabu su baitin an rubuta aka karawa rubutun karfi da shaidan mala'iku mukusantan Allah maɗauki sarki mala'iku wanda ke makusanta ga Allah maɗaukin sarki suna shaida akan wannan rubutun malaman tafsiri suke cewa ya tabbata a sunna a hadisai da yawa da asar ɗin magabata suke cewa ruhin mumuni idan an amshe shi mala'ika in ya zo ya amshe shi ya yaya mala'ika yake amsar ruhin mumuni yana amsar shi da sanyi rai a hankali wadah kuma mumuni lokacin za a bishirar shi yana murna yana so ya gamu da Allah madaukakin sarki shi kuma kafiri yana kyamar gamuwa da Allah madaukakin sarki shi yasa a kurgice yake wuta daga duniya shi kuma mumuni yana jin daɗi Allah Allah yake a bishirar shi ya kakauta amma za ka san ke cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu dukkanin mutumin da ya ƙaunaci haɗuwa da Allah ma'aukin sarki Allah zai ƙaunaci haɗuwa da shi ta haɓar ta ce dukkan mu muna tsoron mutuwa to yaya za yi sai da Allah ya ce la in an zo amsar rai mumuni Allah Allah yake ya haɗu da Allah saboda abin da zai fara gani na mashahidu kiyama na sakamako na ladana shi tun a gurin mutuwa shi da ran gurshi bishara kaga wannan shine halin mu'min wannan shine Allah madaukakin sarki yace yashhadu al-muqarrab malamai suka ce za mala'ikun nan za su amshi ran mu'min idan suka amshi ran mu'min sai su tafi da shi zuwa ga sama ta daya ta biyu daga sun tun kawo kowace sama kai ya ake buɗe musu kowa ana murna da zuwan wannan ran mu'min idan aka hau da shi zuwa ga hassama ta bakwai mala'iku za su dinga yin albishir da wannan ran suna jin daɗi da zuwa shi za su dinga albishir da wannan ran sai su tahi kusan al'arshi gaban Allah madaukakin sarki a ba su wata takarda su rubuta wannan ruhin muminin nan su sajjala an riga an rubuta shi an rubuta shi ɗan aljanna ya tabbata ɗan aljanna ne an rubuta shi sakamako hisaban yasiran wanda zai gani ne a suratul shiqaq haka za a mishi arba za a mishi tun daga amshin ran shi da in aka ji za a rubuta wannan a rubuta cewa shi hijabi na amshi ne ɗin sannan kuma zo a ɗora khatam a ɗora kashi a kan rubutun nan da aka yi a ajiye mala'iku za su danga garin wannan rubutun kuma hannu suna shaida a kai haka malamin tafsiri suka wata sun ciro ne daga majmu'a ta asar ɗin hadisai da kuma asar ɗin magabata to kaga wannan shi ne ramuni amma ran kafiri in aka amshe shi sai an je za a tunkari sama sama ta ƙi amsa shi karshe ya auro malamai suke cewa ya a zo da shi a tare da shi can kasan kasa wanda aka riga aka ba mu labari Allah ka sa mana daga cikin wanda za mu shirin mu a yi sama da shi sama tana murna ɗan sama suna murna dukkanin mala'iku da bayi na gari da annaba suna murna da rayukan Allah ka tsiratar da mu daga wanda za mu shirin su a maida su kasan kasa Allah ke shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce kitabun marhum littafi ne wanda an rubuta ayyukansu an riga an kare an tabbatar da shi ya shahadu muqarrabun mala'iku makusantan Allah madaukakin sarki za su yi shaida akan wannan hoton cewa ya riga ya tsira dan aljanna ne babu isabi mai tsanani a kan shi isabi mai sauki da shi sai Allah ya ce innal abrara lafi na'im tabbat kubutattun bayu suna cikin ni'ima ni'ima ta ƙarshe innal abrara lallai tabbas kuɓutattun bayu bayu nagar na ƙwarai lafina ɗin tabbas suna cikin ni'ima ya Allah ka na yin munakkara da na kira don ya ba ka dukkanin umumi dukkanin nau'i na ni'ima da kake tunani to suna cikinta wace ni'ima ce ta farko aljanna a cikin aljanna manzo Allah ce fiha ma la aynun ra'at da akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala bali ahad min al-bashar kai hankali kwakwalwar mutum bai taba tunani ba a kai shi na ni'ima duk wani abu na ni'ima da kake tunani to aljanna ya insha Allah wannan aya za a kawo ta da akwai munasabarta da izinin Allah sana da mu da ita insha Allah za a kata da akwai da munasabar ta insha Allah in mun zo bayani akan giya ta aljanna a wannan sura za mu ga insha Allah giya ta aljanna Allah ya taimaka kenan a aljanna duk wata ni'ima da kake tunani da akwai ta shi yasa duk tunanin ka baka saba ka kai kunna haƙiƙanin ni'ima ta aljanna baka saba kai kawai dai za a karrabo maka shine a bayyana maka shi ne Allah ɗaukar sarki ce innal abrara lalle bayu nagartattun bayu nagar na kwarai kubutattun bayu masu biyayya ga Allah ga manzon shi lafina in tabbas suna cikin ni'ima su kuma fujjar ya Allah ya ce
wa innal fujjara lafi jahim a cikin suratul infitar zamu gani su kuma fajiran bayi suna cikin jahannama wutar jahannama su kuma al'abrar na fi na fi insha Allah Allah sanya mu cikin kubutattun bayi ya rabbi ya Allah Allah mawakin sarki ce alal ara'iki yanzurun suna kan gado mai kyau da kawa suna kallo zuwa ga ni'imomin da Allah mawakin sarki ya tara da musu a cikin ni'imar da suke ne Allah ya siffanto mana ya ba mu wata sura wata huska ta cikin neman su suna kan gado alal ara'iki al ara'iki jam'i ne na harika harika shine gado wanda aka yi mishi al qubba malaman tafsir suke cewa yani as-surur al muqabba gado wanda aka yi shi aka yi zanto yana da al qubba yana da yar rumfan nan mai kamar sange gado na ni'ima na jin daɗi mai ɗan ruwa ne kamar sange alin ara'iki suna kwance ko a zaune a kan gado yan duruna suna kallon ni'imomin da Allah ɗaukin sarki ya samu a suna jin daɗi wasu malamai suka ce alal ara'iki suna kan gado na ni'ima ne ado da kawa na aljanna yan duruna suna kallon bukkar Allah ɗaukin sarki mukabil ɗin su 'yan jahim jiya mun gani innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun su za a shaka manke su ba su ba ganin Allah to su kuma yan aljanna baitin sun ga Allah kafin shigowa aljanna sannan kuma a cikin aljanna za su dawwama da ganin fuskar Allah madaukakin sarki alal ara'iki yanzuru za mu ga a wannan ayoyin da za mu fassara yau insha Allah ta farko wannan ita ce alal ara'iki yanzuru malamai suka ce alal ara'iki yanzuru ne ila wajhin lahi jalla wa suna kan gado suna kallon muskar Allah madaukakin sarki suna da imtuwa da kallon Allah madaukakin sarki shi ita kuma ta biyu alal ara'iki yanzuru suna kan gado sai a dinga bijirto musu kafirai da arnawa da fasikan bayi ana azabtar da su su dinga jin daɗi alhamdulillah akan imanin mu kamar da zamu gani insha Allah wannan kita ta biyu shi ne Allah madaukakin sarki yace lalle ku da tun bayi suna cikin ni'ima alama wasu abu daga cikin ni'imomin da suke ciki shine suna jere akan gado yanzuruna suna kallon abun da Allah ya madaukakin sarki ya tara musu ni'ima ko kuma suna kallon huskar Allah madaukakin sarki suna ni'imtuwa da haka ta arifu fi wujuhin nadratan na'im idan ka kalle su تعرف في وجوههم ذاك سني أهسكس نظرة النعيم دا أقول هكي دا شيكي نعيم تعرف كي وند أكي ما بياني إلا ذاك لهسك الأبرار إن الجنة إن ذاك لهسكس تعرف في وجوههم هسك لا تباك الأبرار لا بار ندمس كالهسكس kana kallon muskar su ta alfi wujuhin nabra ta za'i nabra shine annur wal baha wal ishra dalala ala ni'ma shine hakke da za su dinga yi na alamun ni'ima su dinga sheki to kana kallon muskar su za ka ga hakke da sheki na ni'ima nabratan na'im na ni'ima أحاديث يا زلمة أنا كتاب نذر الله امرأ سمع مني شيئا فأوعاه وبلغه كما سمع ألا يحكك فسكر باون دا يجي مغناتا يجي حديثنا ya hardace shi ya rike shi kamar yadda na waɗi ya isar da shi zuwa ga wani sai ka tambaye kanka shin na taɓa yin ƙoƙari wajen yaɗa hadisi manzo na taɓa yin kokari wajen koyar da hadisi manzo Allah ko da a cikin gidana ne ko in koyawa matata ce ko in koyawa dan uwana ne kuma koyawa ɗayana ne manzo Allah ya wa mutum wannan da ya haka addu'a kinan koyar da rike hadisi manzo Allah shi ta manzo ke cewa kowanne mu yayi kokari yayi kokari ya hardace hadisan manzo Allah guda kada ka yarda ya zamto baka da harda hadisan manzo Allah ƙasa da Allah shi yasa da dama za a ga malamai suna yin littafi arba'in al-arba'in daga cikin akwai littafin da ya shara al'arba'in nawawiyya ba dan komai ba sai dan ya kasance musulmi yana da wani adadi na hadisin da ya haddace daidai gwagwarin arba'in shi ne akalli ma ya ji wa al muslim an ya faɗa min hadisin da yusa sama abin da ya fi karanci wanda ake so ka haddace ka fahimta daga hadisin manzala Allah ya ce Allah ya ce kenan wannan yana da muhimmanci sosai har da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidan sai mu dawo kan magana da ke ta'arifu fi wujuhin lalle tabbas in ka kalli huskokin kubutattun bayi waɗanda suke cikin aljanna in ka kalli huskar su ta'arifu fi wujuhin za ka sani a cikin huskar su nazaratan na'im haske na ni'ima kana kallon za ka san cewa lalle suna cikin ni'ima kana kallon huskar su za ka san suna cikin ni'ima ta hanyar sheƙi da ke da ni'ima Allah ya ce sai Allah maɗaukin sarki nan Allah maɗaukin sarki ya faɗi ni'ima ta abin zaman su da kuma abin da za dinga kallo na ni'ima da kuma zo da yanayin huskar su kana ganin jikin su suna cikin ni'ima sai kuma Allah zai faɗi abin da za a zuwa ba su na sha shine daga ciki da akwai ababe ne da yawa daga ciki da akwai giya ta aljanna Allahu akbar wanda ta sha wannan suna ne istiraki musamman haka an haɗu ne da giya ta duniya da giya ta aljanna suna ne kaɗai yara amma hakikalin ya sha bambam giya ta duniya tana cutarwa tana sa maye kana sha kana wani bakin ciki kana muzurai za a ga mutum baya iya shan ya har ƙarshen ita kuma giya ta aljanna tana sa wurin ciki daɗi gare ta ba ta cutarwa ba ta sa maye ta ya fi warkonta da fi Allah tare da cewa giya ta duniya duk ɗan giya ba ya iya shanye ta. daga ya fara ta kai yi satin baɗa sai ya bar ƴar saura a ƙasa ga waɗansu gane ba haka za ga ba ya iya yi sa ƙarshe to ita kuma biyar ta aljanna ta sha bambam shi yasa ba suke sha al-ishtiraku fi musamman لا يلزم منه الاشتراك الاشتراك في, في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى a haɗu abun guda biyu su haɗu a suna ba shi ke zo cewa ba dole haƙiƙanin abun guda biyu ya sirma kaga suna ne kaɗai a nan gurin ya haɗa giya ta aljanna da giya ta duniya haƙiƙanin abin da yake amsa sunan giya a aljanna ya sha bambam da haƙiƙanin abin da yake amsa sunan giya a duniya wannan kira shi Allah ya maka shi da zama ukin sarki ya ce yusqauna za a dinga shayar da su min rahiqin daga giya ta aljanna wanda ta yi kowace nau'i na giya ta aljanna yani tacewa da amfani mahtumun wannan rahiqin giyan nan ta aljanna mahtumun an rufe ta a cikin kwalabe babu mai buɗewa yanzu wannan kenan shine halin kira ta aljanna yusqauna za a dinga shayar da su min rahiqin daga giya ta aljanna mafi darajar giya mahtum wannan giyar a rahe take a cikin kwalabe da kufuna babu mai buɗe ta la ya fakku khatmuhu illa al abra babu wanda zai buɗe wannan giyar daga kufunanta ko kuma daga kwalabenta sai kuɗin bayu a cikin aljanna kenan na kaga an wata siffanta giya ta aljanna rahiq ce mafi kyawun giya ce ta aljanna sannan kuma ne maktumun ce a rufe take ba ta tsufa ba ta lalacewa kuma hannu babu wanda zai buɗe kwalban ke su da kansu sai Allah ma'aikin suke ce in suna sha khitamuhu miskun ƙarshen giya in suna sha in ya zo ƙarshe zai dinga hujjo musu ƙamshin ikirarar almaki shi ne wanda suke cewa khitamuhu ya fuhu ra'ihatu tibi almisk ƙarshen abin da yake na kwalba ta giya ko kuma na kwalban giya ta aljanna yana hujjo ƙamshin turaren almiski turaren almiski shine mafi amfani mafi ƙamshin turare a duniya turaren arziki asalin shi ne ana hudo shi daga wata nau'i ta barewa wata kala ta barewa wadda ake ce mata barewa ta almiski ghazalul miski ana hudo wanda ya hitsa da ana hudo shi ne daga wata da yake wasuwa daga wani wannan kitse da yake taruwa a cibiyarta kuma ana hudowa daga jininta jinin barewa ana hutuwa daga gurare da yawa na barewar kitsan barewar da jininta amma wanda ya yi tsada wanda aka hudo daga kitsan da yake taruwa a jikin cibiyar Allah ba dabba ce barewa Allah ya take ba da turaren da ya kowanne kamshi mace mai jinin haida aka umarce ta lokacin suke jinin haida shi za ta dinga amfani sai a tsarki da shi saboda na farko yana magani na dukkanin cututtuka yana da kamshi yana gudda duwarin jinin hai ke sa ake son yin amfani da shi duk ma'auraci in bai san ba fa'ida ta turaren arziki to gaskiya ina ji yayi nesa da koyarwa addinin musulunci duk mace wadda ta kai manzalin kiyamace ta balaga ba ta san ba fa'ida ta turaren arziki ta yi nesa da karantarwa addinin musulunci Allah ke maka Allah ta sai shi ne na Allah mafi sarki ce khitamuhu makarshen wannan giya ta aljanna miskun tana huddo kamshi na almiski karshen yayi warkon daji alhali giya ta duniya karshen ta yayi muni yayi wari yayi rishin daɗi giya ta duniya za a ga duk shan giya a nan ta duniya ka bayyana iya shin ne karshen saboda ya sha ta fara tashi mare haushin ƙarshen yake to ta aljanna safanin haka Allah madaukakin sarki ya tafsirta giya ta aljanna a cikin suratul safat yake cewa بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين
لا فيها بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Allah maɗauki sarki ke cewa giya ta aljanna bai za a faraci sabanin giyoyi ta nan faraci ƙara kamar ruwa lazzatun lisharibin daɗi gare ta ga masu sha saɓanin giya ta duniya ba ta da daɗi don dole suke shan ta yan giya duk mashayan giya ba daɗin da yake ji ba kawai wani abu ne ya zama mashi dole ya sha kuma wanda muke cewa giya fa duk wani abin da ke sa maye giya ne amma an zan musulunci duk abin da ke sa maye giya ne wiwi giya ce shisha da ake sa mata wiwi ko ake sa mata kwaya ko makamantan haka giya ce ha kuma da yake suna taba giya ce in ta yawa tana taba yi in ta yi kaɗan tana cutarwa a tsara dukiya ce ba ta da amfani da amana idan ka ga dukkanin su amana ta shari'a haramun waza to giya ta aljanna Allah mawkin zai ce bai za a farati lazzatun nisharibin tana da daɗi ga masu sha لا فيها غول بات تتروى بات تتروى باب تتروى أكسنتا ولا هم عنها ينظفون كما لو بات ساماي بات تتروى بات ساماي كذا ديكا جيا تأتنا سابانا جيا تدنيا تي جيا تدنيا تنا تتروى باب وندي يسي مكا إنكارا جيا تدنيا تنا تتروى duk wani likita da kake sani in kaga yana bincike a bangaren kansar musamman kansar ɗan da ya shayi koda ko da yake wasu da hanta ko makamantan haka za ka je yana cewa daga cikin sababinta da akwai shan kayan mai giya kiyan tana cutar tana ɓata jini tana ɓata koda tana ɓata hanta tana ɓata hankali tana cutarwa tana ɓata hungu tana cutarwa tana ɓata gangar jiki ga baki ɗaya sannan kuma tana sa maye wanda babu wanda zai inkari giya ba tana sa mai kuma tana sa mai kuma babu likita da zai maka inkari giya tana cutarwa ko ba tana cutarwa to amma giya ta aljanna ba cutarwa ba ta mai haka Allah madaukin sarki wani haka kuma a cikin suwarsu Muhammad Allah madaukin sarki ya bayyana koramai da ke cikin aljanna daga ciki da akwai korama ta giya malam kaga gurin da muke bukatar مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لتب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل من خمر من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مسفى ولهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ورضوان ومغفرة من ربهم كمن هو ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah madaukakin sarki yake cewa masalin jannatin lati wa'ida almuttaqun misalan aljannar da aka yi wa bayi masu jin tsoron Allah alƙawari ita bayi masu jin tsoron Allah sun ne kubutattun bayi fiha anharun min ma'in ghayri asin da akwai korama ta ruwan da bayyana gurbata ta ruwa mai daɗi ba shi da gurbata in ka sha shi zai kashe ma ruwa ta har abada la yadma'u man sharibahu abadan wanda ya shashi ruwan aljanna ba shi bayan ishirwa sai dai ringa sha dan barbu fiha anharun min ma'in ghayri asiru wa anha wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da akwai korama ta nono wanda dandanan shi bai canza ba babu tanni irin nonon duniya duk wanda zai sha maka nono a nan da duniya ya san da akwai tanni ko yare ne ya kai sallah to nono na aljanna korama ke da kai aljanna ta nono nonon bayyana canza wa ɗanɗano lam ya tagar da samu wa an harun min khamrin lazzatin lisharbi kuma Allah da akwai korama ta giya wadda ma ne daɗi ce ga masu shan giya ta aljanna ke da akwai koramarta Allah ta samu zanto masu shan wannan ruwan da wannan nonon da wannan giya ta aljanna wadda Allah ya tada da wani gobe sannan kuma hallo wa an haru min hasarin mutaffa kuma hallo da akwai korama ta zumuwa wadda take musaffa tacacciya babu da buɗa babu da ciyar al'asarin musaffa haƙiƙi a aljanna yake bi wannan da yake suna zumuwa tacacciya zuma ta hakika a cikin aljanna ya Allah maraukai sarki ce kai ba waɗannan ba kaɗai walan fi hannun kulle sama dukkanin ƴaƴan tsiro ƴaƴan itace masu daɗi suna da ƴan aljanna Allah ya tanada musu sannan kuma hannu wa maghfiratun min rabbihim ba wannan ba kaɗai kayan ci ba kamar ta haka da akwai ma gafara ta Allah madaukakin sarki yanzu waɗannan sayi daidai kamar huwa khalidun finnar sayi daidai da wanda zai dawoma a cikin wuta su ne bayi fajirin kafirai mushirkai su za su dawwama a cikin wuta kamar huwa khalidun fi nar wanda aka tana da mishi wannan ni'imar zai daidai da wancan aka da ba sa zamtuwa da tsaya wasu ku su ga ruwan su dan wuta wasu kuma an hamiman faqatta amahu za a shayar da su ruwa mai zafi mai tsananin zafi faqatta amahum yana yanka musu kayan ciki dan tsarin zaki suka shashi yana yanka mutanensu ruwan ruwa ne na dalma wanda in suka kawo shi daidai huskarsu ya shuni wujo yana ƙona musu huska daga sun sun kawo huska da shi yana ƙona musu huska kuma dole ne sun sha shi in suka sha shi kuma hannu sai yanka musu ƴaƴan ciki Allah ya ce bi sa sharab wa sa'atu mutahhara kifta wannan abin sha malamai suke cewa za a sanya musu ishuwa ta bala'i su nemi ruwa an suka nemi ruwa wannan ruwan na narkakkan dalma ko mai ko mai mai zafi shi za a ba su in suka tunkari huska da shi zai kona musu huska ya zamto babu nama kuma in dole ya sun sha in suka sha shi zai tuttura musu ƴaƴan hannu wannan haka za su dinga yi ko da yaushe shi ruwa ta abada dole sai sun sha ruwa kuma ga ruwansu Allah ka raba mu da shiga wutar jahannama Allah ka nisantar da mu da dukkanin aikin da zai kai mutum zuwa ga wuta Allah ce ya mu dawo kan ayat da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ce mumunai bayi na na kwarai a cikin aljanna yusqauna za a shayar da su min rahiqin maktum daga giya ta aljanna wadda take a rufe a cikin kwalabanta da kofunan ta a rufe babu mai huda ta sai su wannan bayi na gari na ƙwallon da aka tara da musu khitamuhu mithl idan mai sha yana sha in ya zo ƙarshe ƙarshen yana ba da ƙamshi na turaren almuski ƙarshen ya fi malamai ke ta ƙarshen akhiruha aladdu min awwaliha ƙarshen ta ya fi farkon ta daɗi kuma ga fi tilga da sun nema za a wasu Allah maraukin sarki ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan abin da aka ne aka faɗi na neman wannan ni'imar to me yin me yake suna me yin gaugawa da kokarin yin aiki me yin tserere a nan ya kamata ya tserere ba a neman kuɗi ba ba a neman duniya ba ba a surutu ba ba a bibiyar labari ba ba a gulmace gulmace ba ba a haɗa dukiya ta duniya ba ba a haɗa daular duniya ba a ne za ka yi tserere a ina za ka yi sukuwa don ka tserewa ɗan uwanka shi ne a wajen neman wannan nema wa fi zalika a cikin wannan ni'imar da aka faɗi an tara labarai na gari falle ta nana kuma ta fi so masu tserere ya anan ya kamata su tsere in kana son mubadara bil a'mal salihah akan wani in kana so ka yi tserere ka yi mubadara bil a'mal salihah kawai da bazara sai ce bajiru bil a'mali salihah ku yi kauka wajen yin ayyuka na gargaɗa Allah maɗauki sarki ya ce haka a cikin zuwa su saba limit ne hada fali amal da hannu saboda wannan ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya tana dawa bayi nagari to masu aiki su yi aiki su yi kaugawa su yi tsere wajen yin aiki na gari na kwarai haka kuma Allah Allah maɗaukin sarki a cikin suratul bakara bakara da cikin suratul ma'ida yake cewa fastabiqul khairat ku yi kaugawa ku yi tsere wajen yin aiki na alkhairi a aiki na alkhairi ne ya kamata a dinga gaugawa a dinga tsere sahabbai magabata sun kasance ayyuka na alkhairi suna gauga suna tsere ciyar da dukiya tafarkin akan tafarkin Allah zuwa masallaci yin sallah a tsawon harko kokarin karatu alkur'ani kokarin yin ilimi na addinin musulunci kokarin ayyuka na alkhairi a yin ayyuka na alkhairi a nan da ake bukata ka yi tsere ka yi sukuwa ka riga yi dan uwanka amma yanzu a ga akasi mafi yawan mutane akasi a neman duniya Allah ke shine Allah madaukakin sarki ce wa fi zalika a cikin neman wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tana dawo mumune na gar na kwarai a cikin shi ne faliyata nafasu da mutanafisu masu tserere ya kamata su yi tserere al'allama at-tabari al-maliki yake cewa at-tanafuku ma'khuzun min shay'in nafis at-tanafus asalin kalmar faliyata nafasu da mutanafisu an cire ta ne daga يعني التنافس التنافس شيء مأخوذ من من الشيء النفيس أن شو شيء هذا أبوان ديك من أعداء من درجة الذي يحرص عليه الناس ولا متى يشكو قرن سامش to Allah ya ce wannan abu mai tsada na ni'ima da aka tsada mu ne a cikin shi ya kamata a yi tsere rai ya kamata ta mai da hankali wajen samu Allah ce maka sai Allah ya dawo domin ya ƙara ci gaba da bayani akan da ya shi wannan giya ta aljanna rahiqin maktum khitamuhu misk annal ya Allah madaukin sarki ce wa mizajuhu min tasnim an gwamu shi ne an hada shi ne daga ruwa na ido na tasnim wani ido ne wata korama ce wata rijiya ce ke da kai aljanna sunanta tasnim madaukakiya korama ce mafi daraja korama ce a aljanna mafi daraja ido wanda yake hudu ruwa mai daɗi a aljanna shine tasiri shine Allah madaukakin sarki ce wa mizajuhu abinda aka hada wannan giyar an hada ta aljanna an hada ta ne daga ruwa na korama ta tasnim ko kuma ido na tasnim shine ba wanda yake cewa yumzaju zalika ar-rahiq min aynin 'aliya rafi'a hiya ashrafu sharab ahli al-janna wa 'alamu tusamma at-tasmir ana hada wannan ar-rahiq wannan giya ta aljanna ana hada ta daga wani ido na ruwa madaukakin ido na ruwa wanda shine mafi daukaka mafi daraja na ruwan da 'yan aljanna suke sha ana sanya mishi suna shine at-tasmir at-tasmir a yare na larabci ana nufin da shi abu maɗaukaki daga cikin shi ne aka sanya ake cewa sanamul bahir tozan raƙumi in ka lura tozan raƙumi a sama yake to haka korama wannan maɗaukaki ya ce mai daraja sunanta tasni wanda wannan kalma ta tasni za ga dama ana sanyawa suna da shi musamman ƴaƴa mata aka fi yawan sanyawa amma na taɓa ganin wani ɗa namiji da aka sanya mishi suna taslim mun yi karatu da shi a jami'ar islamiyya ta nijar sai asalin shi ɗan najeriya ne ba yarabe ne yake zaune a cote d'ivoire an sanya mashi wannan sunan taslim a marhala ta majistar mataki na masar mun yi safani ta ɗaya tare da shi taslim sunan shi amma dai an fi yawan sanyawa ƴaƴa mata wadai kenan sai a bi al'adar da laraba suke sanyawa sun fi sun fi na suna sawa ƴaƴa mata ba ƴaƴa maza ba wadda kina ana iya sa mutum yana iya sa ya shi tasmiyya suna ne mai ma'ana mai fa'ida mai daraja wadda shi ne Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana menene wannan tasmiyya ɗin sai Allah maɗaukin sarki ya ce ainihin ya shirabu bihal muqarrabu wani ido ne na ruwa wanda bayu makusanta ya zuwa ga Allah mawarkin sarki da shi suke shan ruwa a cikin shi suke shan ruwa ruwansu na wannan idan ne ainan wani ido ne tasnim kenan ya shirabu biya al-muqarrabun bayu makusantan Allah mawarkin sarki a shi wannan ruwan na wannan idan shi suke sha malamai suka ce a nan gurin in mun lura wannan ayar ta bayyana cewa ɗan aljanna mataki mataki ne da akwai al-muqarrabun da akwai al-abrar al-muqarrabun su idan ruwa na tasmir shine ruwan su na amfani ko da yaushe surfan tsantsa su kuma al-abrar bayu kuɓutattu wanda ba su kai ba muqarrabun su kuma ana ɗauko musu wannan ruwan sai a haɗa musu giya ta aljanna su dinga sha amma su kuma bayu muqarrabun madaukakan bayi annabawa da nagartattun bayi salihai makusanta to su kuma ga ruwan da suke amfani da shi su tasnim ruwan tasnim shi ne suke amfani da shi sirfan tsamfashi su ne ya shan su su kuma bayu alkubutattun bayu na ‘yan aljanna abrar kubutattun bayu waɗanda ƙasa ce da muƙarrabin to su kuma sai a dinga ruwa mai musu domin aljanna ma mataki-mataki ne wadda wadda ta yi aljanna ta yi daraja ta yi tsawo ta yi girma shi ne alfirdaus al'ala ba su kai son kasan yani ba mataki ɗaya ba kake da abubakar radiyallahu anhu aljanna ba ɗaya ba kake da umar ali usman la abdullahi bin abbas abi huraira mataki mataki ne to aljanna da akwai al-muqarrabun da akwai da yake da suna al-abra kawai da wata sura kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana da akwai as-sabiqun as-sabiqun da akwai kuma ashabu al-yamin السابقون السابقون سوني نجبا da akwai ashabul yamin su kubutattun bayu su ne ashabul yamin as-sabiquna as-sabiqun su ne al-muqarrabun nan fa
was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun Allah ya ce was-sabiquna as-sabiqun wanda suke gaugawa wajen aikin alkhairi fa jirgin ta aikin alkhairi bayan da kowai iradarsu iradatullah manuwarsu abin da Allah yake so ne kawai a rayuwarsu wannan Allah ya ce ula'ikal muqarrabun su ne muqarrabun su ne wanda aka kebancewa idan ruwa na tafiye za su dinga amfani da shi su kuma ashabul yamin su ma dai an aljanna ne suna cikin nema amma ba su kai ba darajar al muqarrabun Allah ka sanya mu cikin bayi na gari na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا dukansu dai mummunai suna cikin aljanna aljanna ta firdaus da makamantan aljannonin da Allah ya tana dawa mummunai amma su ma mataki mataki ne kaga wannan ayar jumlatan ta faɗi wannan kuma sai ta suka rarraba aljanna ma mataki mataki ne Allah ce maka ita aljanna mataki mataki ne mai hawa sama ko to wal iyadu billah ita wuta kuma mataki mataki ne mai sabka kasa da akwai ɗan ƙasan ƙasa da akwai ɗan tsakiyar tsakiyar da akwai ɗan sama sama Allah ka raba mu da wuta Allah ka haɗa mu da aljanna mai mataki mai hawa sama Allah ce maka Allah sai alkhairi shi ne Allah maɗaukin sarki ce tasnim ainihin ya sharabu biyar muqarrabun wannan ido na tasnim wani ido ne wanda yake fito ruwa bayin makusantan Allah maɗaukin sarki shi suke sha wannan kenan su ne ausafin makomar abra da ni'imar da Allah ya tara da musu kubutattun bayi da ni'imar da Allah ya tara da musu to yanzu kuma sai mu dawo Allah maɗaukin sarki zai maido mu yi mana bayani akan hali na kafurai da izgirin da cewa mummunai to kuma su ma mummunai za su rama ranar tashar kiyama bana sai karanta muna ayar insha Allah إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا على عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
Allah madaukaki sarki yake cewa innal ladina ajramu lallai wa'inda suka yi aiki na banna mujrimai kenan mabannatan bayi sune kafirai mushrikai fasikai innal ladina ajramu lallai mabannatan bayi sune ma- kafirai kenan da mushrikai kanu minal ladina amanu sun kasance game da alakar su da mumunai yadhakuna suna musu dariya ta izbi idan mushrikai aikinsu suna wa mummunai dariya ta irki malamai suke cewa wannan aya ta sauko ne tana ba mu labarin abin da ya afku a zamani na lokacin makka mushrikai manya-manyan kafirai na makka da mushrikai na makka sun kasance duk inda suka ga mummunai suna musu izgiri suna musu dariya sun ga cewa wai su ne wai shugabannin duniya su ne za a dora su a sama da wuri suna musu dariya ta izgin suna kyakyacewa da dariya wannan shi ta sauka a kansu tana ba mu labarin kan haka shine Allah madaukakin sarki ce a nan doron duniya lallai mushrikai da kafirai su ne mabannatan bayi al-mujrimun al-ijram shine aikin banna shi kuma aikin banna ijram babu sama da aikin banna ijram din da ya kai shirka da kafirci duk wani banna da za a yi a ban ƙasa bai kai ba shirka da kafirci Allah ka raba mu da shirka da kafirci shi ne Allah maɗaukin sarki ce innal ladina ajamu lalle mabannatan bayi mushrikai da kafirai kanu min alladina amanu yadhakun sun kasance suna yi wa mumunai dariya a nan doron duniya dariya ta izgili sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara bayani akan izgilin da suke musu wa idza marru bihim yataghamazun idan mummunai suka wuce da mashirkai suna zaune sai su dinga yi musu ishara da ido kifce da ido na izgi sun ga cewa ga mutanen a dangin amma a kifce da ido wanda shi ne babban makura na reni da wulaƙanci da akwai kifce da ido izgiri na kifce da ido da akwai izgiri na mai yake suna dunɗe da baki wanda Allah maɗauki sarki ya ce wailun li kulli humazatin lumaza ويل لكل همزة لمزة Allah maɗauki sarki ya ce kurin azaba ya tabbata ga dukkanin mutumin da yake wa ɗan uwan shi izgiri na tsubce da ido ko na zunce da baki kurin azaba ya tabbata a gare shi to wannan su mushrikai suna yin kifce shukuran da baku Allah khairan suna yin kifce da ido suna yin zance suna wa mu'mini kaga wannan suna daga cikin azaba ya tabbata a gare su wadih shine nan Allah madauki sarki ke cewa wa idza marru bihim idan suka huce mu'mini suka huce mushrikai suna zaune yataghamazuna suna yin musu kifce da ido na izgin suna kikkifta musu ido suna ishara da ido suna musu nune da ido na izgini wanda shine makura na rena mutum na iwa mutum izgini wannan kuma an wata lafita game da tsakanin mummune tsakanin musulmi za a ga irin wannan abin na faruwa rena mutum a dinga mishi kirce da ido ko a dinga mishi zumbi da ido wallahi gulmar musamman wannan tabi'a game da 'ya'ya mata ta yawa musamman wannan tabi'a game da 'ya'ya mata ta fi yawa zurfi da ido da ƙirce da ido gulmaci kuma duk manufar da ka yi da shi wannan manufar shi yake tabbata in ka yi shi domin gulma gulmaci in ka yi shi domin izgiri da rena mutum izgiri da rena mutum in ka yi shi domin girman kai da jijji da kai girman kai ne jijji da kai ne Allah ke wannan kenan tabi'a ce wanda ke mummuna shine malamai suke cewa wa idza marru bi mutaghamadun ay wa idza marru wa idza marra haula almu'minuna bil kuffar idan mu'minai suka huce gurin kafirai suna zaune suka zo hucewa ghamaza ba'dhum ba'dan bi ayunihim sai kaga suna yin kifce da ido da ishara da ido da nuni da ido na izgili sukhriyatan wa istihza'an bihim da izgili da remi ga mummune wannan a zaman duniya wa idan qalabu baitin sun yi wa ba su tsaya ba da wannan izgilin da suke wa mummune da zumbi da suke musu na izgili da sauransu ba su tsaya ba da kifce da suke musu na izgili ba su tsaya ba a nan gurin idan suka tafi gida wa idan qalabu ila ahlihim kafirai idan suka koma gidansu suka koma gurin iyalan suka koma gidansu in qalabu fati ne su koma suna masu jin daɗi da izgilin da suka wa mummune su yi ta ba da labarin wulaƙanci da izgili suka wa mummune suna jin daɗi fakihina ya zo da ruwaya da qira'a biyu fakihin da fakihin dukansu an ciro shi ne daga alfukaha alfukaha shine ka dinga ba da labarin dariya yan asha dariya me sunan asha dariya fukaha abu mai ba da dariya to ne su koma gida in suka koma gida wannan daren da za su yi a gidansu za su kwana a gidansu za su kwana ne suna ta ba da labari na izgili da wulakanta musulmi da suka yi da wulakanta mummuni da suka yi za su koma suna jin daɗi suna in kalabu in wajen kalabu ila ahli idan suka koma zuwa ga iyalansu zuwa gidajensu in kalabu fakihin za su koma suna ba da labarin mummunai da izgilin da suka musu da wulaƙanta su da suka yi da azabtar da su suka yi su dinga dariya suna jin daɗi to wannan ga abin da mushrikai da kafirai suka wa mummunai a nan doron duniya to Allah zai tatantawa mummunai su ma su rama a ranar tashar kiyama wa idza ra'awhum kuma hannu ba su kare ba ne ga aikin su wa idza ra'awhum idan suka ga mumunai mushrikai kenan qalu he kan suna cewa inna haula ila dalu wa inna qatatun ji kafiri arni mushriki ya dinga cewa mumuni ba su fadace mumuni yana bauta Allah daya wanda ya halice shi kai kuma kana bauta kuma kai kala kala ba ɗaya ba ne ba to amma a duk da haka sai ka ji suna cewa mummune batattu ne zallu ne batattu ne sai Allah madaukakin sarki ya ba su raji a nan gure ce wa ma ursilu alaihim hafizin to ku mushrikai da kuke yin hukunci akan mummune batattu ne shin an turo ku masu lura da aikin su ne ku iya da kanku mana ku yi kokarin gyara kanku ku da kuka riya cewa akan gaskiya kuke ku yi kokarin gyara kanku ku nema hanyar shirya ku iya da kanku ba aikin wasu kayya shamun kai ku tsaya ku lura kanku ba an tsora ku bane ba alaihim akan mumunai hafizi da masu kididdige ayyukansu masu lura da ayyukansu to kaga na farko ba su gyara kansu ba kuma hallo sun yi izgiri ga wanda ya gyara kanshi sannan kuma hallo sun yi hukunci akan wanda ya gyara kanshi batacce ne su kuma su ne suke kan bata to Allah madaukakin sarki sai yake cewa فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ايوم راتشر قيامة كده الذين امنوا مؤمنين وان الايمان من الكفار يضحكون سوني ذات دنجا يوا كافرين داريا ذات رام ابن كافرين كنس a doron duniya ba kafirai ba ta mummune dariya da iskiri da sauransu to a yau a ranar lahira Allah ɗauki sarki ce fal yauma to a wannan wuni na ranar lahira ranar tashar kiyama الذين آمنوا وإن تكين إيماني من الكفار يضحكون سوني ذاتهما كافري داريا الله زي ساكا وتامسو جزاء وفاقا ساكا مكو تيدي لديدي ثم تزجلي داريا تصوما ممني زعبات داما في متزجلي داريا أن أنا أغفر دسو على الأرائك ينظرون مؤمنين سنا كم قداجي نقل جنة ما تدرجة yanzuruna suna kallon kafirai ana azabtar da su al'allama al-qurtubi yake cewa yuqalu li ahli an-nar wa hum fi an-nar ukhruju yan wuta za a ce musu suna cikin wuta ya a ce ku huto a buɗe ƙofofin wuta a ce ku huto fa tuftahu lahum abwabun nar sai a buɗe musu ƙofofin wuta a ce ku huto sai sun zo da gudu suna shin hutowa فإذا رأوها قد فتحت لوكتن da suka ga an riga an bude kofofin aljanna an ce su wuto an bude kofofin wuta an ce musu wuto sai su hugo ta gudu za su fito akbalu ilaiha yuriduna al-khuruj yasu bugo da gudu suna so su huto daga cikin wuta da gaugawa to a lokacin kuma ana so ne mummune su gan- kalle su sai a nuna wa mummune a ce mummune ku kalle su ku ga yadda suke shan azaba su kuma mummune suna kan gadon aljanna suna cikin ni'ima ta aljanna sai a zo a nuna musu su su kalle su idan suka zo kusa da kowa kafirai in suka zo kusa da kowa sai a rufe a ce ku koma a ciki za ku dawwama har abada bakin ciki ya karo a gare su mummune sai su dinga dariya da wannan warani da suke ciki kafin kenan kamar wata tv ce za a yi wa ɗan aljanna mumuni yana kan gadon shi yana ni'amtuwa sai ya dinga kallon azabar da ake wa ɗan wuta azabar da ake wa mushriki da kafiri ya dinga jin daɗi ya goge wannan wahalalin da aka bashi da kuma abin da ya rike a zuciya na azabar da suka musu da su kuriya da istihza'i da izgili suka musu shi ma he arama ta dinga yi musu dariya قال قائل منهم إني كان لي قريب wanda gaskiyan Allah ne ya ce da ina da wani aboki ya kulu a innaka la musaddiqin shin kana da gaskiyan wanda ka karya ka gaskata da akwai aljanna sai dinga ta ina yake hal anta mutalih fatala fara'ahu fi sawa'il jahil ya ce zo dubo ka kalla in ya duba ya kalla sai ga wannan abokin nashi da yake mushi izgiri yake cewa kai ka gaskata da ra'ayi ranar sakamako sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar jahannama ya ce in kitta na turzi ka kuma ka halakar da ni Allah ya kiyaye alhamdulillah da Allah ya sa na tabbata kan imani kai kuma ka mako maka Allah wa ɗauke sarki yake cewa cikin suratul mu'minun qala khsa'u fiha wa la tukallimun za a cewa me yake suna kafirai ikhsa'u ku yi shiru ku koma cikin wutar jahannama kada ku ƙara yin magana innahu kana fariqun min ibadi lalle ya kasance da ko wani yanki daga cikin bayina ya kuluna rabbana amanna suna cewa ya Allah mun yi imani faghfir lana warhamna Allah ka gafarta mana ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne mafi alkhairin masu rahama masu jin kai fattakhadtumuhum sukhriyan ko kuma ku rike su abin izgiri kuna musu izgiri a duniya hatta an sauku zikiri wannan izgirin da kuke musu har ya zamto kuka manta da tunawa da Allah maɗaukin sarki da haɗuwa gaban Allah maɗaukin sarki wa kuntum minhum tadhakun kun kasance kuna musu dariya to yau su ma ga sakamako za a sakauta su ma za su dinga yi muku dariya in yi ta zaituhum al-yawma bima sabaru annahum hum al-faizun Allah yace ni na sakauta musu dalilin hakurin da suka yi na sakauta musu su ne wanda suka ci riba su ne al-faizun wanda suka ci riba sun shiga aljanna ke shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce falyau mallazi na amanu a yau waɗanda suka yi imani mil kufar ya zahakun su za su yi wa kafirai dariya za su rama alal ara'iki yanzurun suna kan gado na aljanna na ni'ima yanzuruna suna kallon yadda ake azabtar da kafirai suna dariya suna morewa kenan mummune shine hal suwi bal kufaru ma kan yaf'alun shin an sakauta ma kafirai abin da suke aikatawa wannan tambayar shin dan aljanna ne za su yi tambaya ta ce shin wai kafirai wanda suka yi mana izgili a da an sakauta musu abin da suke yi na na laifi an sakauta musu in suka yi wannan tambayar sai a gwada musu ga sakamakon su sai dariya ko kuma Allah bayan ya ba da wannan labarin abin da za a yi sai ya tambaye ka kai ka yi hankali kai ka yi hukunci ka tsaya ka duba shin kafirai abin da suke yi wannan makoma da tabbata a gare su an sakauta musu daidai da aikinsu ko ba a sakauta musu ba na'am tabbas an sakauta musu daidai da aikinsu Allah ke shi ne Allah ma'auki sarki ce hal ba أي هل جوزي الكفار أن ساكوا تام كافري ما كانوا يفعلون أبن تككل الجسنا أي كتاوى ضمومني نئذ قليل استهزاء أن ساكوا تامسكم أن ساكوا تامسكم تلبس أن ساكوا تامسكم وانا شيء كرسم سورة التطفيف آه إن شاء الله أكاش وانا سورة دي da akwai fa'idodi da muka gani da dama kusan a darasi uku alhamdulillah wanda yake nuna cewa bin da muke na karatu daki bayan daki yana da alfanu shi yasa ba gaugawa ba ake wa innama ka samu karatun da zaka yi kokarin tadabburi yani yanda in ka dauko guri a sallah kana karantawa kana harawo ma'ana shi amma in gauga aka baka wuce ta yi a zaman ma daga an tashi kamun cewa abu ne amma in aka ba abu dalla dalla daki bayan daki mutum zai iya rike wani ɗan ababe waɗanda in yana karantawa zai dinga tadabburi kuma muna faɗi muna ƙara faɗi tafsiri shi yake taimaka maka wajen tadabburi duk in ka zo kana sallah kana wasuwasu kana yawan tunanin duniya wallahi rashin sanin ma'anonin abin da kake karantawa Allah taimaka Allah ta alkhairi idan mace yayi kokarin musamman surori na kasa yayi kokarin samun tafsirin ya dinga bibiya dan ya rike ma'anonin su dan su taimaka mishi wajen tadabburi na alqur'ani abinda muka faɗi daidai Allah ta haske mu dan haka kuma abinda muka yi kuskure Allah ya faɗa mana insha Allah kenan a darasi na gaba za mu tashi a cikin suratul infitar bi idhnillah tabaraka wa ta'ala fadlan Salamu alaikum malam mai tambaya na farko ke cewa imami ne yana son bai sha sallah yayin da ya shiga yana fara sallah sai ya dinga wasi wasi ko yana da tsarki ko bai da tsarki na'am
Eh, sai yake cewa wa idan kuma ya tabbata baya da tsarkin kuma ya ci gaba a bishar sallah shi ne hukuncin na'am limami yake waswasi shin yana yana da tsarki ko bai da tsarki a fa- farko waswasi in yana da yakini tambayar kawai kusan biyu ce a a matsayin tambaya ɗaya na farko waswasi hukuncin waswasin da yake na biyu kuma hannu bayan ya yi sallah sai ya tabbata a gare shi shi ba- bai yi da tsarki kuma ya yi wa mutane sallah kenan na farko waswasi dai liman yana cikin yin waswasi ba liman ba duk wani mumuni duk wani musulmi bayan sun kayi tsarki in dai kayi arwalla tabbas kayi arwalla kana da yakini akan yin arwalla ko sai daga baya waswasi ya zo maka shin arwalla na taka ta warware ko bata warware ba sai kai shakka amma kana da tabbas in dai kayi zakari sai kake shakka ta warware ko bata warware ba za ka gina akan abin da kai yakini shi ne bata warware ba tunda ta warware da kana da tabbas in warwarewar tun ba tun da ba shakka ce take akan warwarewar ta yaqini ya fi karfi shakka ba ta sai wanda tura yaqini ka'ida fiqhiyya da akwai ka'ida fiqhiyya akan wannan al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini shakka ba ta tura shi misali kaga anan gurin wani zai iya cewa kai abin ma da akwai dan nauyi misali kai ne kai aure mu bada misali akan aure kai ne kai aure da shaidu da komai da yaqini da alwalai aka zo akai yaqini aka yi maka aure ko sai daga baya bayan kai aure kana zo ne kake shakka anya mata ta na take ta ko ba take ta ba ta saku ko ba ta saku ba kowa ya iya ba da amsa aure da yaqini aka yi shi sai kake shakka akan saki ta saku ko ba ta saku ba eh ba ta saku ba ko saboda shakka ce saki aure kuma yaqini ne to haka in kai arwalla akan yaqini sai shakka ta zo maka cikin arwalla ta karye ko ba ta karye ba to shakkan nan ba ita ba da ture yaqini haka kuma zan zannin radi zato mai rinjaye shakka ba ta ba da ture shi domin zato mai rinjaye yana kusa da yaqini misalin shi kuma hallo kana da yaƙini ba kai ba a wallah kana da yaƙini tabbas ba kai ba a wallah sai daga baya shi kake shakka shi na yi a wallah ko ban yi ba a wallah kana da a wallah ba ka da a wallah domin yaƙinin nan naka da rashin a wallah kenan ko da yaushe ana amfani da yaƙini in dai har ka hudda in dai har ka buɗe ƙofar yani shakka ta dinga tasiri a kanka to kai kuma ka zam- za za ka zanto wanda manistankahu waswas za ka auri wasu wasu shaitan zai ruɗa ka ta wannan ɓangaren duk in shakka tana maka tasiri shaitan zai ruɗa ka kawai in kana da yaƙini tabbas bakka da wani abu wanda yake tabbas na yaƙini na warwarewar arwallaka arwallaka tana nan in kai arwalla da yaƙini babu abin da yake warware maka arwalla sai yaƙini abu na tabbas wanda yake nuna warware arwalla wanda da ke ka'ida akan wannan abu wannan kowane ma musulmi balantana ma har ma a ciki kowane mai yin har mai sallah da neman ma a ciki to sai kuma baitin kayi sallah ga mutane sai daga baya ya tabbata a gare ka baka da alwala na farko hukuncin wanda kai masa sallah tana nan baya ta sha har sallah ko ɗaya kai dai sallah kace dai sai ka sake ta in ka samu tabbaci da yaƙini ba ka da alwala sallarka sai ka sake ta sannan kuma lo in ba ka yi da gangan ba ba ka da laifi kai liman wanda baitin kawa mutane sallah sai ka gane baka da alwala na farko hukuncin dole ya ka sake alwala sannan in da gangan kai haka kana da zunubi in ba da gangan ba kai ba rishin sani mantuwa kuskure to ba ka da laifi wadah wannan kenan shine bayanin da zamu yi kenan dai tambaya biyu ce dai aka haɗe ta a wuri guda wadah Allah ta dai amsa ta ba ta mutu
Assalamu alaikum malam da tambaya da gani cewa ya shiga ban daki ne domin ya yi wanka na jaraba sai ya mance ya wanke hannunsa sai bayan ya fito sai yake tunanin wannan wankan da ya yi ya tantanta mashi a wani ko kuma sai ya sake wanka tukun zai zama to ya zama to daidai ne kuma zai yi alwala ko kuma wanka ne mai alwala idan idan ya mutu zai je sallah ne ina abin da nake yake nufi a nan
na yamanci zai bai wanke hannu bai wanke hannu ba na kidan a cikin wankan jaraba da akwai fara wanke hannu kafin ka tsinduma hannunka cikin so na ruwa ko makamantan haka kafin ka fara wanke wani abu za ka wanke hannunka ko? wada to wannan wanke hannun nakan da za ka yi domin ka tashi cikin ruwa sai mutum ya mance shi bai wanke ba wannan baya bata mashi wankan janaba domin wanke hannu mustahabbi ne a wankan janaba mustahabbi ne a wanka yin arwallan ma karan kanta mustahabbat ba wajibi ce ba menene wajibi dole ya kai ta'mimul jasadi bil ma' dukkanin jikinka ruwa ya same shi wannan wajibi ne mustahabbi na wanka kuma ka yi arwalla kafin yin wanka ko kuma bayan yin wanka ko ka yi rabin arwalla yani ka yi mafi yawan arwalla he kawa kadai sai ka jinkirta kawa daga bayan wanka ka yi wannan mustahabbi ne rukuni na wanka sharar wajibi na wanka shine dukkanin jikinka ruwa ya same shi shara'i na wanka ya zamto da akwai niyya kayan wara wannan shi ne sai wasu kurce kurce samun ruwa tsakarakke sannan kuma hallo cuɗa jiki wajibi ne ko ba wajibi ne makamata haka wannan shi ne wanka kenan in ba ka yi ba wanke hannunka wannan baya ɓata ma wanka za ka yi sallar da shi wadar almuhim ka kai dai kayi a wallaka bayan fara yin wanke hannu ne da baka yi ba farko bayan ɓata maka wanka kenan dai za ka yi koya a wallace a tare da wanka
sai mai tambaya na gaba ke cewa malam idan mace ta yi sallah tana jinin al'ada saboda tsoron idan mutane malam yare hukunci ta yi ta sabawa Allah madaukakin sarki macen da za ta yi sallah jinin al'ada yana zo mata ta san tabbas jinin al'ada yana zo mata amma za ta yi sallah na farko ta saba ma Allah madaukakin sarki domin an haramta mata yin sallah tare da jinin al'ada na biyu wannan sallah ba ta yi ba ba ta amsuwa a gare ta sannan kuma hallo ta saba ma Allah madaukakin sarki wanda muka gani kiyan dole ne mace ta bar sallah sannan kuma hallo ta ta saba ma Allah saboda tsoron kada ta sabawa bayi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq baka wa wani abun halitta biyayya saboda sabawa Allah kenan har kana jin kunyar wani wanda ba Allah ba har kana jin kunyar wani a wajen yi ma Allah biyayya ke a lokacin da jin haila yake zo miki yi ma Allah biyayya akan ki shine ki bar sallah shi kuma kina tsoron wani kai ya ce me yasa baki a sallah wallahi haramun dole ne mace ta kiyaye wannan abu ne wanda mai zubi mai girman gaske Allah ke
Assalamu alaikum sai wa tambaya na gaba ke cewa malam idan mai iskoki yana azumi a kuma sai iskokin na suka tashi a yayin da ya dawo cikin hayacin shi shin azumin shi na nan ko kuma ya kai na malamai suke cewa idan ya dawo cikin hayyacin shi in ba duka wuyan bane ba ya dawo baicin ya dauki azumi wadar sannan kuma hazo sai da yake da suna sai iskar ta kama shi ba lokaci bane ba mai yawa bayya amsa sunan wuni guda daya iya dan lokaci ne kaɗan azumin shi rana amma in kafin yin sahur ne ya kama shi kenan kaga bai ba sahur ko to azumin shi baya nan in bayan sahur ne ya kama shi kai tsaye bai dawo ba sai da dukkanin rabin wunin ko mafi yawan wuni ya tafi azumin shi baya nan kenan wannan matsalar ina ji mun taɓa ba da makamanciyarta a shekarar ta wuce wanda har muka ɗan ƙara yin wani bincike muka ƙara so muka ƙara yin bayani shine wanda hauka ya zo mishi hukunci shi tsaye da wanda hauka ya zo mishi ko su ma wanda mun yi misali da mutumin da iska ya kama shi kenan in dai wani ɗan lokaci ne kaɗan a cikin wuni ya kama shi kuma ya dawo ba da shi amma inda ake samun matsala ko iskar ta kama shi tun kayan yin sauro kuma ba ta dawo ba har lokacin wannan alfajir da ke to na farko ke kenan kaga wannan baya da azumi ko kuma da bayan sahur bayan keto alfajir iskar ta kama shi mafi yawan wuni ya zamto yana cikin gaibuba ta kama wannan iska to wannan shi ma ba shi da azumi domin ya tafi da mafi yawan wani shi ba niyya babu da yake suna shi'uri da azumi da sauransu almin da wannan matsalolin da akwai sabanin malamai da dama wanda shi ne dai takriban abin da ya fi rinjaya daga cikin maganganun malamai.
Assalamu alaikum malam yana tambaye ke cewa malam kun yi magana a kan a taron alhaski. Shin a ‘yan mata ma wanda ba su da aure za su yi amfani da shi.
Na'am, mace wadda ba su da aure za su yi amfani da shi domin mace jini yana zo mata shi kuma jinin haiza yana da wari yana da riƙe guri wanda ko da ka sa wani sabulu ko makamantar ka wanke za ka iya ganin asar ɗin shi na tsayawa shi yasa aka shar'anta mace bayan jini ya tsaya mata in ta yi wanka ta wanke gurin za ta ɗauki jinin za ta ɗauki turaren almiski ta dangolo shi da wata abdiga ko makamantan haka ko da hannunta ta bi gurin da ta san jini ya taɓa ta shashafa ta goga a gurin wanda manzon Allah ya bayyana haka haka malaman fiqh sun yi bayani akan wani matsalar kenan yana daga cikin mustahabbai na wanka na me yake suna na jinin al'ada shine ayi amfani na jinin al'ada da na jinin biki a yi amfani da turaren almiski bayan an yi wanka a yi amfani da shi a dukkanin guraren da ya taba haka a jikin ka da sauransu wannan yana hujja karni da wari na jinin haila amfanin turaren almiski malamai suke cewa na farko yana hujja karni da wari na jinin haila sannan jinin haila zai iya zowa da akwai wasu microbat a cikin shi da makamanta haka turaren almiski yana hujja wannan microbat ɗin da wari sannan kuma in mace mai aure ce wannan abin na ƙara alaƙa da tare da ita angonta da makamantan haka yana ƙara mata lafiya da makamantan haka Allah ce
sai mu ga tambaye ke cewa malam kaga wannan nukta ce za a yi wa samari wa'azi shin ka taɓa siyo wa ma'aifiyarka ko ɗan uwarka tunanin an suke ka kamata shin ka taɓa siyo wa matarka tunanin an suke ka kamata wannan gurin ya kamata a yi wa'azi kowa ya yi ƙoƙarin tunatarwa da kanshi yaya ina da ƙoƙari wajen in ga na taimaka wannan baiwa Allah da irin wani abu kuma tsada gare shi tsada gare shi da mun da abu mai amfani galinan yana da saman to kowa ya tsaya ya yi tunani za a ga bayan Allah kawai ne ya junan sai juna suke ƙoƙari wajen saya da kyauta junan sai juna Allah ya taimaka
sai mai da tambayar tana cewa mana idan mace tana jinin haila kowane wata sai wani wata ya zo kuma jinin al'adar bai zo ba to me matsala babu matsala a musulunci babu matsala wani wata ya zo ya miki nisan jini bai zo ba a bangaren musulunci babu matsala sai bangaren likitanci tabbas rashin zuwan jinin al'ada a wani wata da akwai matsala idan a wannan gudun shawara ki je ki samu likita ki gaya mushi menene matsalar zai iya yin bincike ya tambayi ababen da ke samar da ke la'alla rashin la'ayya la'alla wani abin cike ji wani jikin ki baya so ko makamantan haka shi ya sabbaba rashin zuwa jini tabbas rashin zuwan jinin al'ada matsala ne cuta ce kamar yadda zuwan jinin al'ada ya wuce lokacin shi matsala ce cuta ce ko to rashin zuwan shi ma matsala ce cuta ce kamar mutum ne yana cikin abinci daga wata sati ɗaya wata ɗaya babu bayan gari ai tabbas ya yi bincike a yaje likita ko to wannan shi ne Allah ya taimaka
da sai wani mai tambayi ke cewa mana ina muku fata da sai yau kuntun a mai azumi da baya sallah a kan lokaci da kuma yana kallon film da jin waƙoƙi tabbas yana rage ladan azumin shi kuma bai kamata ba bai dace ba na farko rashin sallar shi a kan lokaci laifi ne sannan kuma lo kallon fina-finan da yake laifi ne musamman fina-finan ba da makamantan haka sannan kuma lo yana rage ladan azumin shi kenan ya yi kokarin kiyayewa wanda shi ne nasihar da zan ya mishi ya yi kokarin kiyaye ji tsoron allah ya san da cewa azumi ma tare da lura da ladabbukan shi matsala ba su kiyaye ladabbukan azumi za ka yin azumi ba ladan shi Allah ke
sai mai tambayar malam ke cewa shin malam idan ne yake son wata ya bai wa Allah kuma shi kuwa baya da kudin aure balle ya je nemi izini shin zai zai ci gaba ne da santa ko kuma ya zai yana fanta ne ko ba zai yi rabuwa da ta ba ya ji tsoron Allah kai ya bata wa yan mutane lokaci wanda baya da kudin aure a wannan zamanin babu kuyanga inda baka da kudin aure da a zamanin da ne a ce maka nemi baiwa ka aura to babu kuyangu a yanzu kenan in baka da kudin aure ka ji tsoron Allah kada ka bata wa yan mutane lokaci in ko kai haka kai ma wata za a wa yayanka ko kuma Allah ya garabce ka lokacin da ka tashi aure ga mace ka gani kana so ɗari sama ɗari tare maka Allah sai ya jarabce da shi ma Allah ya kawo wani wanda zai ɓata mata lokaci ka ji tsoron Allah kada ka ɓata mata lokaci ka haƙura ka tuna maganar manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu dukkanin mutumin da ya bar abu dan Allah Allah zai canza mishi abin da ya alkhairi kenan ka haƙura dan Allah Allah maɗauki sarki zai canza ma da abin da ya alkhairi in ko kana tunanin cewa ba ka iya rabuwa da ita to ka san da cewa azabar Allah fa ta yi tsanani tsananin rabuwan nan da kake tunani za ka shiga to wallahi azabar Allah ta yi tsanani ka ɓata mata lokaci ka sanya ta ta dinga wa uwayenta rashin kunya ta ƙibin maganar su sannan kuma lowar Allah wani nagari na ƙwarai ya huto mata yana son aurenta kai tsaye ka hana ta ta yi aure ka duba wani da za ka saba wa Allah wani ita kuma mace na kan sata akan yi waje haka manzo Allah ya ce tana da wani karamin ranar karancin hankali da karancin addini shi yasa yaro ɗan karami ɗan kutaki wanda a gidansa ake ba shi tuwon da zai ci an bai da lahiya baban shi zai ɗauke shi kai shi likita kuɗin wanki ma a gidansa ake ba shi ita kuma ga ta nan da fitowar kallon masha Allah wala Allah za ta iya aihon mashi iya da zai aura nawa nawa mata suka aihonwa samarinsu wanda suka yi soyayya suka aihon musu iya da suka aura daga baya kuma ta zama sarkashi ko kunna mutumin da alaƙar misal mutumin da yake yake mataki na neman birebe ko neman bak ko ma wanda ya shiga farkon university mace ta riga ta isa aure ya ce zai soyayya da ita yanzu yana san yana karatun shi ita kuma ta aka an bata ta yi aure ta yi aure ta ahidiya ta yi kafin ya gama karatun shi ya samu aiki a iya samu wata ya samu aiki dan tara kuɗin da zai aure ya gina gida a iya samu wata shekara sha biyar ita kuma a shekarar ta yi aure a shekarar ta ahidiya mace shekara sha biyar ne ta ayo mishi yadda za ta zai aura wallahi a kiyaye wallahi mata kunya suke shiga ghalib wallahi Allah ce Allah ta albarka Allah ta alkhairi domin girman kiyama ya yi girman ɗa namiji da gaugawa Allah ce maka Allah ce sai mai tambaya da ƙarshe ke cewa malam kuma menene hukuncin saka hula shin wajibi ne
saka hula mustahabbi ne siffa ce ta da yake da suna musulmi magabata kan kasance ba su tahiya sa'irar ra'as ba sa tahiya babu malallifi a kansu babu rawan ko hula ba su tafiya shi yasa mai nake cewa makruhi ne mutum ya dinga tahiya sa'irar ra'asi an kyamata mumune musulmi ya dinga tahiya babu hula a kai ko kuma babu rawani ko makamanta haka an kyamata kuma sifa ce ta rashin kamala dan haka yi kokari a kiyaye da samun hula ko dora rawani ko kuma dora ko da yani rab da kai mutum da ya dora dai wannan shi ne sifa ta kamala ta musulmi Allah ya taimaka Allah ya taimaka har ma da akwai malamai da suke ganin cewa wani limanci da makamanta haka in mutum baya sa hula yani yana da khawarin muru'a babu kamala a sanya shi limanci inda akwai wanda yake da hula shi ya tantanta ko rawani haka kuma hannu wata shaida wani waye duk wani abin da ake son cikak kamala in mutum baya sa hula ba a san shi a gurin malaman fiƙiwa ka suke sa kenan kaga ya kamata mutum ya dinga sa hula ko rawani ko makamanta haka wannan shi ne sifa ta musulunci wai ba ana ne ba a kowane lokaci la ana ne duk lokacin da aka shiga ne jama'a zuwa sallah shiga jama'a yawo zuwa wani gurare zuwa gurin karatu makamanta haka amma a cikin gidanka ka iya ajiye ta ba laifi bane Allah shi maka shi yasa ku lura ku gani yanzu da za ga wani malami ya fito yana tafiya babu hulakar kai anya ba wata matsala ta same shi ba to kenan ma'anar shi wannan ita ce sifa ta kamala Allah ce maka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta alkhairi ne janna ta ta umma abinda muka ne kuskure Allah ka fata mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk